بالهدي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره وقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله من داود شيك ودون كرامون للتابع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأن منا أشين الاسم الأول في تعزيم العلي الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم اسم فرقه باب فرقه a cikin bayanin girmamawar ubangiji madaukakin sarki da ya yi ga alkadarin sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama a cikin alqur'ani yana zakalo ayoyi guda guda yana bayanin darajojin annabi da ke cikin waɗannan ayoyi to wa an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma an karbo daga abdullahi ibn abbas yadda Allah ta tabbata ga dan da uban في قوله تعالى fi ƙaunihi ta'ala a cikin zancen sa maɗaukakin sarki da yake cewa
وتقلبك في ni الساجدين shi ne allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin wa taqallubaka da jujjuyawa ka fi sajidin a cikin masu sujada
آلا abinda tarjumanul qur'ani yace abdullahi ibn abbas shine shine tahintan qur'ani abinda suke ce da shi kenan tahintan qur'ani kuma sahabbai da suka sami shi wannan suna tahintan qur'ani manzo Allah ya bai addu'a cewa Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu tawila Allah ka sananta ibn abbas ilimin addini kuma ka fahimtar da shi tawilin alqur'ani fasara alqur'ani da haka ake tsananin dogara da ibn abbas wajen tafsirin alqur'ani ya da ji tasiri daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji daga jigajigan sahabban sama da shi irin su sayyidina ali su ne malaman shi to san mawhiba daga Allah du'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ce wajen shi shi kuma karama ce shi ibn abbas ehe.
آلا akwai wata rana wani ya zo ya tambayi ibn umar tafsirin أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ko ففتقناهما to wannan aya ya zo tambayi Abdullahi ibn Umar tafsirin ta sai ibn Umar ya ce to kaga ba Allah ga can sai nuna Ibn Abbas ya ce tafi ya fassara ma in ya fassara ma ka zo ka faɗa ma yadda ya fassara ma sai ku ba Allah ya tafi wajen Ibn Abbas sai ce ma'ana abinda Allah tabaraka wa ta'ala ke nufi a cikin wannan aya anna samawati wal ardu sanidai sammai da kasai kana ta su biyu duk sun zama ratkal dinke sama dinke take da can farko yace la tumdiru ba ta ruwa ba ta ruwa haka take rika san dake din nan yanzu in kace kana kana zuba ruwa can ina ina zuwa bai zuwa to da kasan dake din haka sama take fafatakanaha sai muka bubbuɗa sai ta zan tana hitar da ruwa daga sama sai ruwa ya zama zuwa ƙasa kaji kasancewar ta liƙe ɗunke da kuma yadda aka huhuje ta aka buɗa ta ta zama tana zuwa da ruwa to ita ƙasa ba ya ce wa kanatil ardu ya ce ita kuma ƙasa ta zamo raddal ita ma ɗunke take la tumbitu fata fita da tsirge da kasan koro din nan haka kasa take in za a shekarar miliyan ana ruwa iri guda da fitowa daga cikin kasa kana tarar da ke fa fataqnaha ita ma sai muka tsatsaga ta muka bubuda sai ta rinka fitar da tsiri to shine ma nan zance Allah awalam yara awalam awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanat taraka ka ji fasar ibnu abbas sai aka zo aka faɗa ma ibnu umar sai ce ba na faɗa maka ba shine tarjumanul qur'an shine tarihin qur'ani to yanzu nan wata fasara ce zai yi na wata kallubaka fi sajidin da aka aka faɗi matsayin shi a tafsiri qala ce min nabiyyin ila nabiyyin hatta akhrajtuka nabiyya yace ba kushe ba na fitar da kai daga annabi zuwa annabi daga annabi zuwa annabi har na fitar da kai nabiyyin kai makana annabi waɗanda kuma ba annaba ba daga cikin santalar sai zama sun zama salihai salihan bayi eh waɗanda kuma da mata annabawa ne to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito a cikin zaka yake cewa ahbadani Allah ila al-ardi fi sulbi adam waj'alani fi sulbi nuh wa qadhafa bi fi sulbi ibrahim kajmin nabi ila nabi ثم لم يزل الله تعالى ينقلني من الأصلاب الكريمة إلى الأرهام الطاهرة مصفا مهذبا لا تتشعب شعبة إلا كنت فيه كريما من نبي إلى نبي حتى أخرجتك نبيا طب وقال جابر بن محمد eh saboda haka iyayen annabi tsarkaka ne tas duk na kirki ya tafi akan haka eh hafaji wannan mai tarihi yace yace wannan ya tabbatar da iyayen annabi ba mu shirki eh saboda ina tsarki yake ga mutum ba tsarki ga mutum ina girma yake ga mutum ba girma ga mutum Allah ya faɗa mana wulakantattu ne mushrikai wulakantattu ne kaskantattu ne mushrikai sannan kuma girma da buwaya Allah manzon Allah mu'minin eh walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin kaji da girma yake sannan kuma ga tsarki sannan an yi mai mushrikun ne da mushrikai ne da ne saboda haka mm to وقال جابر بن محمد وقال جعفر بن محمد كاجي wannan fasara ta wata kallo baka fisaji ne daga ibnu abbas yace ja'far ibn muhammad as-sadiq yace
علم الله تعالى عجز خلقه أن Allah tabaraka wa ta'ala dama ya sani ya riga ya cikin ilimin sa kasawa halitta sa an da'a ji gaban da'ar sa ba za su iya ba da haƙƙin da'ar ubangiji ba
فعرفهم fa'arrafahum zalika ya sanar da su haka لكي يعلموا أنهم لا ينالون لكي يعلموا دومن سن انهم لا لا ينالون الصفو ولا تصام الصفو تركك من خدمته لخدمتسا فأقام بينه وبينهم مخلوقا الله اكبر sai Allah ya tsaida makalukan wani abin halitta bainahu wa bainahum ko bainahum wa bainahu tsakanin Allah da halitta sai Allah ya sanya musu jakada to ga yana من جنسهم في min سورة jinsihim a jinsinsa fi surati eh?
في fi سورة surati fi surati wai jinsin su a sura an gane jinsin su yadda suke da hannu biyu haka yake da hannu sallallahu alaihi wasallam ita suke da ido biyu haka wazalla ba su yake da ido biyu to haka kaga jinsin su a sura jinsin su sai Allah ya sanya wannan jaka da ya zama jinsin su a sura shine wasa tsakanin su da Allah
ألبسه من هذه الرعبة والرهبة sai ya tufatar da shi daga tufafin sanar a fata tsananin tausayar rahmata da jin kai
وأخرجه إلى الخلق سفيرا صادقا wa akhrajahu ya fitar da shi safiran yana jakada sadiqan gaskatacce wanda babu abin da zai faɗi ba haka yake ba shine shine sadiqan وجعل ساعة ila al zuwa ga halitta
وجعل داعته داعته saboda Allah ya san kasawa halitta ga barin yi masa da'a kai tsaye to sai ce to ga jakadan ba ga jakadan sa waje ala da'atahu da'atahu kuma Allah ya sanya da'ar manzon Allah da'atahu da'ar Allah ce yace wa man yu'ir rasula faqad ata Allah dan ka gano girman wannan jakadan fa sai Allah ta'ala ya ce shi fa ne wanda in kai mai da'a ka man da'a in ka mai da'a ka man da'a in ka saɗe shi ka saɗe ni kuma ni asillahu wa rasulahu kaji
وموافقته موافقته kuma ya sanya dacewa a yi daidai da yadda annabi ke so dacewa ne da daidai da yadda Allah ke so
وقال تعالى fara da ala wannan fasara ta cikin gida ce haka Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq shike yake Ja'far as-Sadiq hmm
قال تعالى ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce shi ma ka ji maganar sa da yake watan ɗan gida ne ba wai maganar suke yi ba kawai da ka mun su ba su san yin magana da ka ba su abinda suka sani yin magana kan hujja duk maganganun nan da Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq yayi dalilai da rasu da al- alqur'ani da hadisi Mm, sai ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ومن يطع الرسول فقد عصى الله i kada wani ya ga ya ce kamar yana yi da kakansa ne ya ce magana haka take ya ce man yi ɗiɗin rasula baka da Allah zance Allah ne don wasu sun- sun- suna samun zamiya munafukai ce da manzo Allah ya ce duk wanda ya mai da'a kafin ayat ta sauka ya ce ya ma Allah da'a duk wanda ya so shi ya so Allah sai munafukai suka rika kuskus kus can gehe kaga yanzu yanzu ya kusa ma ya ce mu bauta mishi irin yadda nasara ke bauta ma Isa yanzu nan gaba can an kai kaji abin da suka ce manzo Allah yuridu an nattakhidhahu hananan kamar takhazat an-nasara ibn maryama sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tona musu asiri kuma daga cikin sanar da gaibi sai Allah sanar da manzo Allah ga abin da suke faɗi can boye sai kaji abin da suke faɗi don haka ga rabi sai Allah ya ce domin ni idan rasul fa ka faɗa Allah sai dai su sai dai su mutu duk wanda ya yi manzo Allah da'a ya ma Allah da'a ya rasulullahi ba zancen ka bane zance na ne in ji Allah to وقال تعالى ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين wa haka ne وما أرسلناك بهم أيقوك يا رسول الله إلا رحمة للعالمين سيدا سيدا كذمو جنكي رحمة حليت الله كف duk abin da ba Allah ba ya jige cikin alamina kun manzo Allah rahama ne ga wannan abin komai ne to قال أبو بكر ala Abu Bakar ibn Tahir Abu Bakar ibn Tahir yace محمد بن طاهر shine Muhammad ibn Tahir زين الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم Allah tabaraka wa ta'ala ya kawata sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam بزينة الرحمة da da kawan nan ta jin kai فكان كونه رحمة
Mhm, gaba وجميع شمائله وصفاته رحمة على الخلق Mhm.
فمن أصابه شيء من رحمته Fa- yace fa kana kaunuhu rahmatan kasancewar sa rahama ya zamo sannan me وجميع شمائله وصفاته Jami'i.
رحمة.
ya magana wajami ba gara shi jami'u haka nan dukkan tadodinsa ɗabi'unsa kasancewar ɗabi'unsa rahma Mhm. da sifofinsa duk rahama ne الخلق alkhalqi arsalidda wai mana fa kana kaunuhu rahmatan wa jami'u shama'ilihi wa sifatihi rahmatan lil khalqi shi annabi sallallahu alaihi wasallam kasantuwar ima rahama ne ga halitta cewa akwai shi cikin halitta Allah rahama ce Allahu akbar sannan ɗabi'unsa rahama sifofinsa rahama ga halitta sannan gundarin kasancewa shi a cikin halitta shi ma rahama ne فمن أصابه شيء مم.
من رحمته وهو الناجي
kamar asabahu kamar yanzu misali a ce wani wata kamar alqur'ani ko ba karatun shi aka yi ba ko ba kuma kasancewa shi da wuri rahama ne. kasancewa shi da wuri rahama ne ayatul kursi ko ba a karanta ba a ce tana rubuce a je cikin daki to tsayi ce. an gane to haka kasantuwa annabi cikin halitta yau a larwa ce akwai annabi cikin halitta sallallahu ta'ala alaihi wasallam to wannan kasantuwar rahama ce wanda kuma kullum tana da sunna Allah halitta sunna Allah halitta ba wai wai bayan annabi ya wafaci ba annabi yana nan rayu sallallahu ta'ala alaihi wasallam al-anbiya wa ahya'u annaba rayu ne to
فما أصابه شيء من رحمته duk wanda wani abu ya same shi daga wannan rahama وهو الناجي في الدارين shi ne mai tsira duniya da lahira من كل مكروه daga dukkan abin ki a nan duniya zai tsira daga dukkan abin ki kuma a lahira zai tsira daga wuta والواصل بهما إلى كل محروف kuma shi ne mai saduwa ila kulli mahbubin zuwa ga dukkan abin so fihi ma a duniya da lahira wai duk wanda rama ta same shi to ya sadu da dukkan abin so duniya da lahira Ya sadar da mu da wannan آمين. ألا ترى أن الله تعالى ala tara yanzu kai mai saurare baka gani ba ne أن الله تعالى يقول sani dai ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ba mu aiko ka ba sai dan ka zan rahama ga talikai ف- فكان حياته رحمة sai hayatuhu rayuwarsa ta zamo rahmatin rahama ومماته رحمة wafatin sai zamo rahama intikalin sa kenan daga wannan duniya zuwa barzakhiyya eh shine intikalin nan shine wafatin nan shi ma rahama ne da ma haka yace in na yi wafati na yi intikali kenan abinda kuke aikatawa mai kyau za a bujirar da shi gare ni sai in je muku addu'a Allah ta ku ta karawa ku ta yi ku ta yi in aka bi jiro min da kuma mugun aikin ku sai in ta nema muku gafara to wani ne ba rahama ba ce kowanne ne kowanne rahama ne
كما قال صلى kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yace حياتي خير لكم hayati khairun lakum rayuwata alkhairi ce gare ku Allah ya tara alheri ya tara muku alheri وموتي خير لكم haka nan mafati na intikali na daga wannan gida zuwa wani khairun lakum shi ma alkhairi ne gare ku wanda Abdullahi ibn Mas'ud ya rawaice shi da sanadi ingantacce eh, da sanadi ingantacce haka Harith ibn Abi Usama a musnadin ya rawaice shi da isnadi ingantacce Mhm. to وكما قال عليه الصلاة والسلام kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yace إذا أراد الله رحمة بأمتي in Allah yana nufin rahama da al'umma قبض نبيها abada nabiyaha qabla sai ya karbi annabinta qabla ha gabaninta domin ya je ya gabata ya sai mata tanadi can eh kafin su zo sai ya musu tanadi Mhm.
فجعله لها فرعا sai وزلقا kare faj'alahu sai Allah ya sanya annabin ya zamo faradan marigayi wa salafan kuma marigayi dai faradan abin ri- gabata eh wa salafan abin watan gabata duk ma su ɗaya ne abin da faradu tawaga ce za a yi tafiya an kai kan mutum ɗaruruwa sai a ce to yanzu da dungun mu tafi gaba ɗaya komi in mun tafi mun bida bari wasu su gabata sai wasu su gabata waɗanda in sun tafi za su yi ma masu zuwa tanadin komi ko da za su zo kamar da ake hukuma alhazai kaga in an je hajji alhazai ko kansu tahi masu yi musu aiki da masu tanada musu duk abin da suke bukata su za su fara gabata sai su je su kama musu gida da in za su zanna su kama musu motocin da za su ɗauke su su yi komi su yi komi to waɗansu ne farar an gane za ka in karamin yaro ya mutu sai- cikin addu'a da za a yi masa Allah ya sa ya zamo rigayar lada wadda da ita za a tarbi iyayensa mahaifansa da su to shi ne sai ya ce sai Allah ya sa annabin sai ya zamo rigaya da al'ummarsa Mhm, wai ko da za su zo su ɗan gata ne ai an musu tanadin komi da komi Allahu Akbar.
وقال سمرة to in Allah na nufin al'umma da alkhairi sai mata haka qala samarqandi imamu samarqandi yace رحمة للعالمين abinda ake nufi da rahmatan lil alamin يعني للجن yani yan jinni wal ins yani al jinna wa jinni يعني للجن lil jinni إيه، هنا هذا.
lil jinni musa yace yani al jinna to ana nufin ga ga aljanu da mutane
وقيل لجميع الخلق wakila samarqandi yace to kaga ya ne dawo shi ma yace ni jami'in khalqi ga duk halitta Allah kaf ake nufi ba wai mutum da aljanni ba ai ai abin ya fi karfin mutum da aljanni eh rahamar Allah ta fi karfin mutum da aljanni amma ka'ida ce ta ilimi to للمؤمن رحمة بالهداية to ورحمة an tattace an rarraba kowa da nashi matsayi lil mu'minina rahmatan bil hidayati ko lil mu'mini gana ku yace ta fuskar kasancewa manzon Allah rahama ga mu'minai bil hidayati shirye ta wanda manzon Allah ya mu'minai da ka yake cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim Mhm. to ورحمة للمنافقين kuma fuskar kasancewar manzon Allah rahama ga munafikai shi kuma بالأمان bil amani wal qatl na amincewa daga kisa ba za a kashe su ba amma kafirai ne ba munafikai kafirai ne mai gaya ba annabi cewa wa yace irin wannan maganganu ai sai kafiri cewa qarar hazar rajul shirka haka suka ce maza wai wannan ya kusa ya sa mu shirka ya ce shi ma mu dauke shi Allah haka yake da nan a cikin al-ujab li ibn hajar al-asqalani a cikin asbabun nuzul na dalilin saukar wa man yuti illah wa man yuti rasula faqad ata Allah to to kaji kaga ai wannan magana sai kafiri to abinda munafiki yake faɗi haka amma kuma su kwana lafiya sai an ce tunda sai Allah ya tona musu asiri ya faɗa manzo Allah su manzo Allah ya faɗa wa sahabbai su ce bari mu kashe su ya rasulullahi ya ce a'a ku ala ba ku kyale su misali ba kowa ne da san ba mu tare ba tare aka ga muna sallah tare aka ga muna zuwa jihadi tare aka ga muna komi da hajji da komi duk tare aka ga muna yi haka ba kowa in ba kowa wanda ya san ba musulmi bane saboda kin annabi da ke cikin zukatan ba amma kuma ba a kashe su ba kaga manzo Allah ya zama rahama gare su to ورحمة للكافر بتأجيل العذاب sannan kuma rahama ga kafirai da jinkirta azaba gare su su ma ai abin da kafirai suke yi ba kare ta manzo Allah ba kafirci da kare ta manzo Allah to ai shine kafiran farko suka yi akalkar su wa kullu akhadna bi dhanbi waɗanda duk suka yi mun rike su da laifin su mutanen annabi nuhu muka halakar da su kafiran annabi nuhu muka halakar da su da ruwa adawa da iska da tsawa samudawa mutanen annabi salihu mutanen annabi lutu fir'auna da mutanensa duk ga sunan dai amma ga kafiran annabi sallallahu alaihi wasallam na zamanin sa su ba a yi musu abin da ake waɗancan kafiran ba saboda ne saboda rahman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka shi al-doktor Khalil Ibrahim Mullah Qadir littafi mai ya fi shafi ɗari akan rahmatun nabiyyi bil kufar rahamar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da kafirai to ashirin ai abin da ya sanar ce a rika tsayawa da talatin tayi na bukari a dakata yadda a shafa ma a samu talatin saboda sai a shafa minti ashirin bukari kuma sai a wajen minti arba'in da shi ne
نعم وقال ابن عباس قال ابن عباس عبد الله بن عباس يتي رضي الله عنه yadda Allah ta fata gare su هو رحمة للمؤمنين ko rahmatu manzo Allah jin kai ne ga mu'minai والكافرين wal kafiri kuma rahama ne ga kafirai إذ أوفوا idan ufu an musu rangwame mimma azaba zairahu min al-ummi kadiba daga abin da ya samu su an musu rangwame daga abin da ya samu al'ummomin da suka gabata waɗanda na ƙaryata manzanni نعم ai ƙaryata manzanni suka aka karfe su aka rike su da zul- da zulubin su fa kullu asanna bi dhanbi sai ga an ce fa kadzabuhu fa ahlakna fa kadzabuhu fa ahlakna sun ƙaryata manzowa ne mu kuma muka halakar da su to maza sun kare ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yi musu irin waccan halakawa ta istisali da tukukiya ba نعم وهو wa huwa an gaito annabi nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam qala lil mu'min an gaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa malaika jibrilu هل أصابك hal azabaka min hadhihi rahmatin shay'un shin ko wani abu ya same ka daga wannan rahama Allah ya ce man wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ni kuma na san kai kana cikin alamin to kai ma wannan rahama ta wata shafe ka قال نعم Ala mala'ika Jibril ya ce na am haka ne ya Rasulullah.
كنت أخشى العاقبة فآمنت Ya ce huska kasance wata rahama gare ni. Na zama ina tsoron ya ƙarshe na zai kasance tsakanina da mahalicci na. Subhanahu wa ta'ala za mu kwashi.
آمنت Ya بالله ce saboda na ga yadda aka yi da Iblis da Ubangiji. Iblis wani bawa ne fa mai girma a fada Allah mai ibada a fada Allah cikin mala'iku yake amma ba mala'ika bane kuma malami ne cikakke amma a ƙarshen su fakhruj minha fa innaka rajim fakhruj minha da la'ana da tsinuwa ita a ƙarshen tsakani ne da mahalicci ne don haka mala'ika jibril ya ce dole mutum ya ji tsoron akira ya ƙarshe zai kasance bai sani da ƙarshe zai kasance ba tsakanin shi da Allah sai da aka aiko shi wajen Allah sallallahu alaihi wasallam lisana illa azza wa jalla alayya bi qawlihi da yaban da ubangi tabaraka wa ta'ala yaman da fadarsa ذي قوة in innahu la qawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين to wannan yabon da Allah ya mani amin ya cike da shi sai na san lalle lahiya lau ba bata tsakanina da Allah Allah ya ce mun amintacce ya ce innahu laqawlu rasulin karimin zi quwwatin inda zil arshi makin mai matabbaci ya cikakkar daraja wajen Allah kaji makinun mai matabbaci cikakkiyar daraja wadda ba a girgije ta ba a girgije ta lokacin na tabbatar da ba ba saba tsakanina da Allah sannan kuma ga amintacce na samu amana ta sababin aiko ka ya rasulullahi to aiko kaga malaika jibril shi ya koyi samu rahama to to وروي أن وروي عن رواية عن جابر بن محمد الصادق يا كربو دغ جابر عن كربو دغ جابر بن محمد الصادق في قوله a تعالى cikin zancen sa madaukakin sarki
فسلام لك salamun laka من أصحاب اليمين min ashabil yamin to kaji fa salamun laka min ashabil yamin to wannan salamun damuwar da kake da ita koya za a kwashe koya za a kwashe ka samu nasuwa salamu amince tabbata gare ka ya kai jibrilu kaga ya samu garanti daga Allah to ai sanadi ya aiko manzo Allah ne ya samu wannan garantin ya samu wannan amincin da kwanciyar hankali
أي بك bika da sababin aiko ka إنما وقع سلامته إنما تنزيل سلامته سلامتهم ko سلامتهم salamatuhum نعم amincin su ya tabbata ne من أجل كرامة محمد da da صلى الله sanadiyar girmama sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam وقال الله sai تعالى Allah tabaraka wa ta'ala ya ce الله نور السماوات والأرض Allahu nuru samawati wal ardi ya ajiye wannan magana ya dauko wata Allahu nuru samawati wal ardi daga cikin ayoyin da ke magana akan girma da darajar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shine Allahu nuru samawati wal ardi eh قال كاب الأخبار wai Allah shine hasken sammai da ƙasai mai haskaka su mai samar da su kabul ahbari ya ce
وابن جبير ibn jubairin da ibn jubairin Hmm?
المراد na'am ya kawo muku ku to ku karanta ai zai zai yi bayanin shi can Eh, zai yi bayanin shi Eh, ai bin aya zai yi guntu guntu yana bayanin menene nuru samati menene nurihi menene mishkatin ai fala ta ajal inna hu sayyid eh to قال كاب الأخبار sai ka abu da habari yace وابن ibn جبير jubair ibn jubair yace المراد بالنور الثاني to kaji al-murad bin nur tani shi da Allah nuru samawati an Allah nuru samawati wal ard wannan zahiri ne Allah shi ne hasken sama da kasai ko sai sai ce masal nurihi to nurihi in an nuru sani huna muhammadun sallallahu ta'ala alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne an nuru sani masal nurihi misalin hasken manzo Allah to yanzu kuma za a ci gaba ga yadda hasken manzan Allah ya sallallahu ta'ala alaihi wasallam to قوله تعالى eh wa qawluhu ta'ala da zancen sa madaukakin sarki مثل نوره masal nurihi ay masal nuri muhammadin صلى الله عليه وسلم misalin hasken manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake nufi to وقال سالم بن عبد الله sahalu ibn abdullah al-tufri yace المعنى al-ma'ana abinda amana الله هادي to kaji ne fasar aya gaba ɗayan sai ce Allahu hadi ahli samawati wal ard Allah shine mai shiryatar da halittar samai da ƙasa shine Allahu nuru samawati nuru samawati ai hadi ahli samawati wal ard mai shiryatar da halittar samai da ƙasa shine ma na Allah nuru samawati wal ard ثم قال ثم قال sannan sahal ibn abdullah tusturi yace مثل النور مثل نور محمد da yace مثل نوره ai misalin hasken manzon Allah صلى الله عليه وسلم إذ كان مستودعا في الأصلاب لوكشن da manzon Allah yake a cikin tsatson iyaye maza wai lokacin da yake cikin tsatson iyayensa maza to shi ne ma'anar masalu nuri ai misalin hasken manzon Allah lokacin da yake cikin tsatson iyaye maza ka shi ne ma'ana cewa thumma lam yazalillahu ta'ala yanquluni min al-aslab al-karima ila al-arham al-tahira musabban muhazzaban za ta sha abu shubata ne lakun tufi shari'a shi ne mana lokacin da yake ajiye a cikin tsatsa kamishkatin kamar alkuki ne صفته هكذا sifatu ha sifan nan tata kaza shine kaza abin da ke cewa alkuki wata taga ce ya ɗaka ce mutanen da suke yin ta duk wanda ya riski tsohon gini zai san wannan taga ce amma ba ta kullewa a sai a yi ta don yin ajiye ajiye asalinsa wurin ajiye fitila ne na ɗaki ba ƙasa ake ajiye fitila ba wata yar taga ce za a yi haka amma ba ta kullewa ba ka fitar da wani abu daga nan ba ka shigo da wani abu gwargwado abin da za ka iya yi kawai ka aje wani abu to fitilar kwai irin a shibal bandin nan ita ake ajewa lokacin to shi ne alkuki to صفته هكذا sifatu haka za shi ne sifar takaza da aka ce da aka ce kamishkatin fi hali sibahun a cikin ta akwai fitila ita alkuki din a cikin fi hali sibahun al-misbahu fi zagaja to duk wanda ya bayani me ya zagaja me ya zagaja gaja wa arada bil wa arada bil misbah da yace kam ishkatin fiha misbah al misbah bil zagaja to menene ma'anar misbah yace qalbu zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce misbah wa zujajat sadruhu to ita ita da ba ta fi fi zujajatin ba al misbah fi zujaja to mi az zujaja din yace sadruhu kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam shine zujaja din aika annahu kawkabun ai ka annahu kai ka ce shi kaukabun tauraro ne durri mai huruwa haske mai huruwa haske imani min al-imani da abin da ke cikin zuciyar manzon Allah na imani da hikima ka san lokacin da aka tsada kirjin nan an cika kirjin da imani da hikima da asiri na Allah da sarrafa yuqadu min shajaratin mubarak yuqadu ana hura shi min shajaratin daga itaciya mubarakatin mai albarka ai min nuri ibrahima kaji daga hasken annabi ibrahim ne shi ke kara ma wannan kamar shi ne man wannan hitilar eh eh, man wannan hitilar da ke kara wannan haske shi ne annabi ibrahim kaji cewa ja'al ahbadni lahu lil ardi fi sulbi adam adama waj'alni fi sulbi نوح وقذف به في سر ابراهيم كاجوانا wani kuma sai ce inna Allah astafa min waladi Ibrahima Isma'ila wastafa min waladi Isma'ila bani Kinana wastafa min bani Kinana ta Quraysh wastafa min Quraysh bani Hashim wastafani min bani Hashim sallallahu ta'ala alaihi wasallam kaji yukadu min shajaratin mubaraka to shajaratin mubaraka din annabi Ibrahim ake nufi ka san da ma ana ce min shajaratul anbiya shi ne shi annabi ɗana iya ne annabawa jikoki ne annabawa kama kunne ne annabawa sai zama shajaratul anbiya ne bishiyar da ta haifar da annabawa
واضرب المثل بالشجرة المباركة an buga an buga misali da itaciya wadda take mai albarka shi annabi ibrahim ba
وقوله wa qawluhu zancan da yakadu zaituha yuziku mai kokari akan karshen ayat guda karatu ɗaya da ai na bana watan mai kauluhu zancen sa tabaraka wa ta'ala da yake cewa ya kada zaitu ha yudhi'u hakkan ta yana kusata yudhi'u yana haskakawa يكاد الزيت عليه shine hakkan ta yana kusata ya haskaka ma'anarsa أي تكاد نبوة محمد ai annabta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ta kusata الناس tabinu linnas qabla kalamihi tabayyana ga mutane tun manzon Allah bai buɗe baki ya ce Allah ya aiko shi ba an gane wai annabta manzon Allah da ta banaga sai ya zan watan tana bayyana tun annabi bai ce Allah ya aiko shi ba. wai za ka iya gano annabin Allah ne tun bai buɗe baki ya ce Allah ya aiko shi ba shine ta kadu wato ya kadu zaitu hayuzi annabta madadin annabta madadi wanda annabi ke samu daga Allah na annabta yana kusata ya bayyana ya yi kudi ya fito tun annabi mai ce Allah ya kushe هذا الزيت haka zai kamar yadda wannan mai yake da ka yake cewa laulam ta kun fihi ayatun mubayyinatun lakana manzaruhu yumbi ka bil khabai yace ko annabi bai da wata aya mu'jiza da Allah cewa gashi Allah ya goyi Qur'ani da sauran ko bai da kowace mu'jiza kallon shi kadai na nuna maka akwai sako lalle akwai sako daga Allah to shine ka zai tuha yubi ai an tabta manzo Allah tana kusata ta bayyana kabla kalami tun bai bude baki ya ce Allah ya goyi har zai kamar wannan man وقال قيل في هذه الآية آية غير هذا
wallahu ta'ala alam to an kai karshen fasar wannan ito kan kila hakika an faɗi gairu haza wannan wannan fi hadil ayati fi hadil ayati a cikin wannan aya wai an faɗi wata fasara daban saboda amana ta ilimi imam al-qadi ya bai fice wannan ita dai ce fasara wannan aya ba ta Allah nuru samawati tana da fasarora da yawa amma daga cikin fasaroranta to wannan dama yana bayani ne akan shi abin da yake da bukata akai tare da aya tana da fasarora da yawa kamar tun ana bayani akan aya ta gwadi girman manzon Allah sallallahu ta'ala sallam daukar sa a wajen Allah to wannan fasara da malamai suka yi kuma shi ma kaji babu tashi su sahal ibn abdullahi tuduri ne su ne sun aka rawaito da gare su la kara musu yadda la kara na biyu su gina daga nawa yanzu da rabi ta